إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna shida ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya wannan shi ne darasinmu na 24 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad qasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi satin da ya wuce mun karanta lamba ta 20 daga cikin ababe da malama ta kawo mana a matsayin ilajul huzn ma'ana magani ko waraka na dukkanin damuwan da mutum ya shiga ciki shine mun karanta latan shagil bi isa'atin nasi laka kar ka damu ka shagaltu da damuwa da abin da mutane suka maka na munanawa kar cutar wanda mutane suke maka ya sanya ka a cikin damuwa ko ya sanya ka a cikin tunani abin da za mu tashi a kan shi wanda yana da alaƙa da wannan shine lamba ta 21 shine i'fu amman zalamaka wanda ya zalunce ka kai masa afuwa wancan gaban mun ji cewa kar ka shagaltu ka shiga damuwa ka shiga tunani saboda mutane sun munana maka saboda mutane sun maka abin da baka so to wannan kuma za mu je na mana bayani ne akan cewa to zaluncin nan da suka maka ka yi afuwa kar ka shagaltu wato ka yi afuwa ka manta kar kuma ka damu da abin da suka yi maka ka yi afuwa kar kuma ka dinga tunawa in ta'arrabta li mazlamatin fala yadhhabu waqtuka fi haznin wa ghammin wa hammin idan ka gamu da wani zalunci wani ya zalunce ka to kar ka tafiyar da lokacinka kan lokacin ka ya tafi a cikin damuwa da kunci da bakin ciki lima ƙala fulanun fiye kaza wa kaza kana tunani me yasa wani zai ce kaza da kaza game da ni lima sana'a bi kaza wa kaza me yasa wani ya mun kaza da kaza faqad tudkhilu faqad tadkhulu fi dawamatin min al'azabi wal qalaqin nafsi idan kai zama haka to zaka shigar da kanka a cikin dawwamammiyar azaba da kuma kuncin zuciya da damuwa za ka shiga cikin wani irin yanayi in dai za ka tsaya kana tunani me yasa wani ya ce kaza game da ni me yasa wani ya mun kaza kana ganin cewa wani da nake kyautata masa wani da nake masa kaza yanzu wani ne zai ce kaza game da ni yanzu wani ne zai mun kaza yanzu wani ne zai yi kaza to kullum za ka dinga zama a cikin dawwammiyar damuwa da azabal da ba ta yankewa wa'alam na'am ok na'am tace zakkir nafsaka bil ajril azim lil afwi ka dinga tunatar da kanka game da lada mai girma da Allah ya tanadar wa waɗanda suke yawan afuwa kullum in wani ya zalunce ka to ka tuna fa akwai lada akwai sakamako mai girma akwai sakamako babba akwai sakamako wanda yake mai daraja da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar game da wannan ɗabi'a ta afuwa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce faman afa wa aslaha duk wanda ya afuwa ya kau da kai ya yi afuwa kuma ya sulhunta tsakanin mutane fa ajruhu ala Allah to ladansa na wajen Allah kaga wannan uslubi ne mai girma inda Allah cewa yayi duk wanda ya afuwa ko ya kau da kai game da laifin da aka masa ga ladansa wannan din babba ne amma Allah sai ya ce maka duk wanda ya afuwa to ladan nashi yana wajen Allah ladansa yana wajen Allah ka buga wannan misalin kamar a ce maka babban mutum ne da kake tsammanin ya zama mai karamci kamar gwamna ya tara ku da yawa ya ce a yi rabon kuɗi a ba kowa dubu ɗari ɗari kai in an zo kanka sai ce kai jirani naka na wajena abinda kake tsammani shine tunda wa'annan watakila ma'aikata ne suka ɗauki dubu ɗari ɗari suka raba musu kai kuma da gwamna ya ce naka yana wajena kai jirani kana tsammanin cewa abinda za ka samu ya fi abinda waɗancan suka samu saboda kana suranta ma kanka za ka samu kuɗi ne mai gwaɓi za ka samu kuɗi ne mai yawa saboda gwamna ne ya ce naka yana wajena ina ga ubangijin da duk abin da ke wajen gwamna gaba ɗaya in an kwatanta da arzikin allah bai kai cikin kwankwalati ba gaba ɗaya bai kai cikin kwankwalati ba gaba ɗaya duk arzikin da ke wajen gwamnan nan gaba ɗaya idan an cire shi a cikin arzikin Allah kamar ka ɗau allura dai ka sa a cikin teku ka ciro ka san kaga dai abinda alluran nan ya rage na ruwan teku teku bai san an rage komai ba a cikinsa ba abinda teku ya san an rage a cikinsa saboda haka Allah ya ce wanda ya afuwa ya yi yafiya aka masa ya yafi ya yi afuwa to ladansa yana wajen Allah wa'alam ka sani annal afuwa cewa shi afuwa amalun salihun aiki ne nagaltacce tuthabu alaihi Allah zai baka lada akan shi wa qurbatun ila rabbika sannan aiki ne wanda zai kusantar da kai ya matsar da kai kusa da ubangijinka wa dahrul lishaitan sannan wannan aikin da zaka yi afuwan nan da zaka yi wato kamar wani abu ne wanda yake turbuɗe hancin shaidan ƙarin bakin ciki ne ma shaidan ya kamata kuma ɗan adam duk abin da zai bakanta ma shaidan rai a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka yi shi domin in ya bakanta ma shaidan rai to ya kusantar da kai zuwa ga Allah kenan domin shaidan baya son duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga ubangijinka saboda shi shaidan kullum abin da yake so shine idan wane ya maka ka tunzira ka ce don me za ka mun kaza don me za ka mun kaza shi ma ya tunzuro to zumuncin da ke tsakaninku sai ya fashe to kullum abin da yake so kenan wanti sarun ala hawan nafsi sannan yin afuwa cin nasara ne akan son zuciya domin kullum zuciyarka watakila za ta dinga suranta maka me yasa wani zai maka kaza don me za ka wasu afuwa don me za ka yi kaza tana suranta maka kamar yin afuwar kaskanci ne to idan ka yi afuwa to kamar ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi zuciyanka ne Allah kuma ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa duk wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga ubangijinsa ya hana ransa ya hana zuciyarsa abin da take so to aljanna ita ce makomarsa zuciyar tana so ta ga kayi fada ka fusata ka tunzira akan an yi maka abin da baka so ka danne ka yi afuwa ka nuna mata bata kai ba bata isa ba to Allah ya ce aljanna ita ce makoma wallahi allazi la ilaha ghairuhu na rantse da Allah da babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba shi ba innaka idza afauta amman zalamaka kai din nan in kai afuwa ma wanda ya zalunce ka to kai da kanka tash'uru bi bardin yulamisu shighafa qalbika zaka ji wani sanyi wanda yake taɓa can cikin ƙoƙon zuciyarka in kai ma mutum afuwa kai kanka zaka ji sanyi yana ratsa cikin zuciyarka wa lazzatin wa unsan zaka ji daɗi zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wa ɗuma'aninatan zaka samu nutsuwa wa tsiba aishin zaka samu rayuwa mai daɗi zaka ji daɗin rayuwa la yahussu bi hadha illa man jarrabahu illa man jarrabahu ba wanda zai fahimci haka sai wanda ya jarraba ya gwada sai wanda ya taɓa yin aka taɓa masa wani babban laifi ya yi afuwa to wannan shine zai fahimci haka kuma ya zama ya yi afuwar don Allah ya kuma kau da kai ya manta da duk abin da aka masa Allah ya ce wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wannan matakin ba wanda ake riskar da su sai masu haƙuri wannan matakin da ake magana ba za ka same shi ba sai kana da haƙuri wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ba wanda ke ake riskar da shi wannan matsayin sai mai babban rabo haƙuri da babban rabo sai ka zai mai haƙuri Allah kuma ya rubuta kana da babban rabo don Allah ya ce faman Allah maɗaukakin sarki yana bayani yana game da afuwa ya ce fa inna zalika min azmin umur wanda aka masa ya yafe to fa lallai tabbas wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura masu daraja a wajen Allah a ce an yi ma mutum abu abin da yana da daman ya ɗau fansa a kai amma duk da haka ya yi afuwa ya yafe to wannan ba ƙaramin abu ba ne a inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmin umur a suratu shura ya ce wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmin umur Allah ya ce wanda ya haƙuri ya yi yafiya aka mai ya yi haƙuri ya yafi to lallai tabbas wannan na daga cikin manya-manyan al'amura a wajen Allah al'amari ne babba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana yadda ake mu'amala da mutane a cikin halittun Allah akwai shaidanu iri biyu akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftaru akwai shaidanu cikin aljanu akwai shaidanu cikin mutane to shaidanu cikin aljanu maganin su shine yawan zikiri da yawan isti'aza kamar yadda Allah ya koya mana wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim ko innahu sami'un alim a wani waje to wannan maganin shedanu cikin aljanu kenan amma shedan cikin mutane to maganin sa yana da wahala shedan cikin mutane maganin sa yana da wahala abokin gaba cikin mutane maganin shi akwai wahala to Allah sai ya koya mana yaya za ka yi mu'amala da abokin gaba cikin mutane ya za ka yi mu'amala da abokin gaba a cikin mutane shine lokacin da ya cutar da kai ya maka abin da ba ka so to ka yi ƙoƙari ya zama ka yi masa afuwa Allah ta'ala yana cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da kyakkyawa da mummuna ba za su taɓa zama ɗaya ba idifa billati hiya ahsan wanda ya maka mummuna to ka tunkuɗe mummunan nan da mafi kyau ka masa mu'amala sakayya da mafi kyau in ka tashi ramawa Allah sai bai ce ka rama da mai kyau ba sai ce ka rama da mafi kyau ka rama da wanda ya fi kyau sai ce fa'izan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai a wayi gari wanda ke wanda tsakaninka da shi akwai gaba mai tsanani sai ya zama ya wayi gari ka annahu waliyun hamim ya wayi gari yanda ka san shi din masoyinka ne na kusa sai a wayi gari ya zama masoyinka makusancinka saboda me ya maka mummuna ka saka masa da mafi kyau sai Allah ya ce amma wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru ba wanda ake riskar da su wannan matakin sai waɗanda suke masu haƙuri wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim babu kuma wanda ake riskar da shi wannan matakin sai mai babban rabo sannan a cikin suratul mu'minuna Allah ya haɗa mana waje ɗaya da yadda ake samun kariya daga abokin gaba cikin mutane da kuma abokin gaba cikin shaidanu aljanu kenan sai ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wanda ya maka mummuna karama da wanda ya fi shi kyau wannan cikin mutane kenan nahnu a'lamu bima yasifun Allah ya ce mu ne mafi sani game da duk abin da suke siffantawa game da duk abin da suke aikatawa amma cikin aljanu fa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka ce ya ubangiji ina neman tsarinka ka kare ni daga shaidanu ina neman tsarinka Allah ka kare ni kar shaidanu su halatto inda nake saboda haka mutum ya zama mai afuwa innaka in afauta amman zalamaka in kai afuwa ma wanda ya zalunce ka labudda yawman sayan dam babu makawa dole ne wata rana sai yayi nadama sai yayi da na sani alama kana minhu haka sai yayi da na sanin me yasa ya maka wannan abin da ya maka wa sayad'u laka walau ba'da mamatika kuma zai maka addu'a ko da bayan mutuwarka duk wanda ya maka kai masa afuwa to watan wata rana fa zai nadama ya ce wani da na sani da ban masa ba kai wani Allah ka masa afuwa wani Allah ka gafarta masa innal hayata muzari'un fazra' biha ma shi'ita tahsud malama ta ce kaga rayuwa to gona ce ka shuka abin da kake so ka girba a lahira to anan da ka shuka ta والناس لا يبقى سوى آثارهم والعين تفقد mutane kuma ba abin da zai ragu ba abin da zai yi saura a duniya bayan ka mutu sai gurabenka ma'ana abin da ka aikata kyakkyawa idanunka kuma za a neme su a rasa ma'ana kai a gudanka za ka mutu abin da ya rage maka shine menene ka bari kisa Sheikh Salihul Munajjid ya rubuta littafi yace uturuk asaran qablar rahil ka bar wani gurbi wata alama a duniya da za a gane baka nan gabanin yi tafiya tafiyar nan kuma ita ce wato wucewa zuwa lahira tafiyar da babu dawowa saboda haka wanda saboda haka kowa mutuwa zai yi abinda zai yi saura shine me ka aikata menene mu'amala tsakaninka da mutane me ka aikata na alkhairi mutane kuma da kake rayuwa da su shaidin da za su bayar a kanka Allah zai yi amfani da shi ce wane mai afuwa ne wane mai yafiya ne wane mai kau da kai ne wane mai kaza ne wannan ƙarin daraja ce ga mumini a cikin kabarinsa wannan shi sa annabi ibrahim ma yana addu'a yana cewa waje alli lisanu sidikin fil akhiri Allah ka sanya min harshe na gaskiya a cikin waɗanda za su zo baya ma'ana ka sanya yabona a cikin waɗanda za su zo a bayana domin in mutane sun yabe ka lokacin kana rayu a gabanka ta iyewa ƙarya ne saboda ganin idonka ne ko da gaskiya ne kuma kana iya canzawa saboda alhayu la tu'manu alaihi alfitira rayayye ba amintuwa a ce wani kan ya kubuta saboda har yanzu yana raye zai iya canzawa amma shaidan da za a bayar bayan mutuwanka wannan ita ce shaida ta gaskiya da gaskiya sannan kuma ita ce shaidan da ba zai yi ka canza ba saboda ka riga ka tafi fa innahum qad afdau ila ma qaddam ka riga ka riski ka riski abin da ka aikata Allah ya sa mu dace amma amma in ka barta wa'anatta amma fa in kai girman kai ka doge ka ki wa qata'ata awasira rahimika ka yanke zumuncinka saboda wani ya maka wani abin da bai dace ba waƙala liƙila waƙala saboda ka ce na ce don an zo an ce maka wane ya ce kaza wane ya maka kaza watakila ma abin da baka da tabbas a kai saboda ka san wanda an zo an ce wane ya yi gulmanka to tun kafin su haɗu zai ji ya riga ya tunzira kawai za a haɗu ne komai ta fanjama fanjam kawai a fashe a rabu malama sai ta ce wa u'izuka billahi min hadhal hal ina nema maka tsarin Allah daga wannan yanayi Allah ya tsare mu falan tahsuda illa al-hamma wal huzna wa dhiqa sadri ba abin da za ka girba tun daga nan duniya sai baƙin ciki da damuwa da kuma ƙuncin zuciya fatudariku fatudariku halaka qabla mamatika sai zama ka riski halinka tun gabanin mutuwarka ka fara girban mummunan ɗabi'arka tun kafin ka mutu wahzar fa anta ala khatirin to in kaga kana cikin wannan yanayin kana cikin irin wa'annan mutanen waɗanda ba su da afuwa suna da riko mutanen da ba su da afuwa ba su iya yafiya ba to ka yi taka tsantsan saboda kana cikin haɗari babba kana cikin haɗari babba saboda akan akan kila wakala akan kance na ce wane ya ce wane ya ce sai ka zo ka yanke zumunta to ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba kuma ka san cewa malamai suna cewa mannan malaka nan ma'alaika duk wanda ya kawo maka gulman wani to zai ɗauta ka gulmar ya kai ma wani saboda haka duk wanda ya zo ya kawo maka gulmar wani ya ce maka wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ka tabbatar jira yake yi kuma ya ji menene kai kuma za ka ce ya ɗauka ya kai ma wancan saboda haka yadda ya kawo maka gulmar wancan haka zai ɗauki taka ya kai masa haka zai ɗau taka ya kai masa saboda haka ba wai masoyi ba ne abokin tafiya abokin a tafi tare wanda zai nuna maka soyayya wai ya nuna maka ƙauna shine wai duk wanda ya gulmanka ya ɗauko ya kawo maka wannan ba masoyi ba ne saboda yau in mutum ya yi gulmanka cikin calbi so ɗari baka san yayi ba to me yayi yayi shirme ne harara ce a cikin duhu kana jin haushin mutum ne sai da ka bari ka dauke wuta karfe 12 da dai kake galla mar harara me kai kenan ka jira sai 12 rana mana ka harare shi inda gaske kake saboda haka kaga kenan kai a wajenka wannan da ya dauko gulman ya kawo maka shine annamimi shine ya saka a cikin damuwa shine makiyinka don saboda wancan da ya gulman ka inda wannan bai kawo maka ba da kai baka sani ba hankalinka a kwance da baka san an yi ba saboda ka duk mai yanke zumunta manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda kuma yake annamimanci manzo Allah kuma ya ce shi ma la yadkhulul jannata namamun annamimi ba zai shiga aljanna ba watanen kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa sai ga wasu kaburbura guda biyu sai ce innahuma la yu'azzaban kun ga wa'annan ana musu azaba wa ma yu'azzabani min kabir amma in kun ji laifin da suka yi ake musu azaba za ku ce ma ai ba wani laifi bane manzo Allah sai ce amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl ɗaya daga cikin su ya kasance in zai yi fitsari baya sutulce kansa yakan tsaya yayi bawali a gaban mutane ko kuma in ya gama in zai yi bawali baya jirawa ya gama ya tashi baya jira ya gama ya tashi sai ce wa ammal akhar amma na biyun fa kana yamshi bin namima aikinsa shine yawo da annamimanci ya dauko magana daga can ya kai can ya dauko magana daga can ya kai can to wannan mi asa'i bainan nasi bin namima kenan Allah kuma ya ce wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim kar ka yi biyayya ma duk wanda yake wala tu dai kullu halafin mahin mai yawan rantsuwa wulakantacce komai zai yi sai ya wallahi a cikin magana daya sai ya rantsuwa so goma sha biyu yana ta rantsuwa yana ta rantsuwa to alamar makareci kenan saboda yana tunanin in ya faɗa ya yi shiru haka ba za a yadda ba to sai ya haɗa da rantsar litse ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah alamar munafikai kenan saboda haka mahin wulakantacce sai Allah ya ce hammazin masha'in binamin me ya face ne shi sannan me yawo da annamimanci manna'in lil khairi mu'tadin asim me hana aikin alkhairi ne me hana zumunci ne yana so sai ya raba zumunci aikin alkhairin da ke tsakaninku watakila kana taimakon wannan kana taimakon wannan in ya je ya ce wani ya yi gulmanka ya ce kai maruwaci ne kai kaza ne sai ka ji duk abin da nake masa nan to sai ka daina mu'tadin asim mai wuce iyaka ne mai yawan laifi Allah tabaraka wa ta'ala a can ƙarshe sai ce to duk mai wannan ɗabi'a sa'urhiquhu sa'ura zan tilasta masa shiga azaba mai hauhawa azaba mai ƙaƙaruwa saboda haka azabar da zai shiga ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi haka azabar kullum tana nunnunkuwa ne saboda yana yawo da annabi manci Allah ya tsare mu iqra fi sirati nabiyyika sallallahu alaihi wasallama ka dinga karanta tarihin annabinka sallallahu alaihi wasallama wa sirati salafi salih da tarihin magabata na kwarai wa ma fiha min durusin wa ibar ka dinga karantawa kana wato kula da abin da ke cikin wannan tarihin annabi na darussa da ababen lura fil afwi wa safhi game da afuwa da kuma kau da kai min zalika daga ciki bari mu ji yadda ake afuwa lamma kharaja nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallama muhtafiyan min makkata ila madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita a ɓoye daga makka zuwa madina garinsu ne amma aka kore shi aka tilasta masa dole ya yi hijira hijiran ma bai isa yi da rana ba saboda an gan shi za a kashe shi haka suka fita da su da abubakar siddiq cikin dare a ɓoye suka hijira ba da an azahu qaumuhu bayan mutanensa sun cutar da shi sun ma'ada ilaiha ba da zamanin fatihan laha sai gashi ya dawo zuwa garin makka bayan wani lokaci wajen shekaru bakwai zuwa takwas ya zo an yi fatuhu makka yanzu makkan yanzu ta dawo hannunsa an yaƙi garin makka an buɗe ta ta dawo ƙarƙashin daular musulunci wa ma'ahu jaishun jaishu qawamihi ashiratu alafi sahabi ya zo fatuhu makka a lokacin yana da rundunan da sun kai sahabbai mutum dubu goma a lokacin da yi hijira kuma musulman 'yan tsiraru ne ba su da yawa sannan kuma duk wanda zai yi musuluncin sai dai ya ɓoye musuluncinsa saboda haka haka suka yi hijira abubakar siddiq mutum ne mai arziki amma ka za a sa maka ka'idan in za ka yi hijira to za ka bar kuɗinka gaba ɗaya wanda za a ce ai a garinmu ka tara a garinmu ka yi kasuwanci saye da sayarwa tsakaninka da mutanen garinmu ne saboda haka haka za ka bar kuɗin ka tafi kai ɗaya kuma a hakan ma sai dai ka tafi a ɓoye saboda in ka tsaya tattara kuɗi za a kama ka haka za ka tafi a ɓoye in ban da sayyidina umar radiyallahu an shi ne ya fito a bayyane a fili ya gaya musu to cewa fato shi fa zai hijira ya bari mutane sun dawo da yamma lokacin kowa ya dawo an haɗu ya zo ya zazzage ɗakin ka'aba ya yi ihu irin na jahiliya a wancan lokacin hankalinsu ya dawo ya ce to zai hijira ya bi abokansa saboda haka zai tafi madina ta hanya kaza kaza kaza kaza ta can zai bi wanda yake ganin ya shirya tafi lahira to ya biyo shi saɗo a bayan gari wanda yake ganin ya yadda matansa su yi ta kaba to ya biyo shi su haɗu a bayan gari wanda yake ganin ya gamsu 'ya'yansa su zama marayu to ya biyo shi su haɗu a bayan gari ya wuce tafi abinsa ya isa madina ba wanda ya bi shi amma duk sauran galibin su a ɓoye suka yi hijira to sai ga annabi kuma yau ya dawo bayan an zauna a madina musulunci ya tabbata an samu sahabbai sama da mutum dubu goma gashi yau an zo da a buɗe garin makka faƙala li ahli makka da ya tara garin makka mutanen makka gaba ɗaya lokacin an ci su da yaƙi ya tara su sai ya ce musu mata zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan aikata muku me kuke tunanin zan muku qalu sai suka ce Allah sarki akhun karimun wa ibn akhin karim ai mun san kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci ma'ana kai mutum ne mai karamci mahaifinka ma mutum ne mai karamci kai babban mutum ne dan babban mutum saboda yanzu sun shiga hannu a baya kun san cewa babban mutum ne ku kore shi daga gari amma yanzu da yake sun shiga hannu sai suka yi kirari faƙala sai ce izhabu fa antum ulaka ku tafi na sake ku ma'ana na sake ku na rabu da ku ku tafi ku tashi ku tafi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda kaga yanzu kai yanzu a maka irin wannan koren ka dawo da rindina sojoji sama da mutum dubu goma a bayanka ina ma kake tsammanin ka fara tambayin me kuke tunanin zan muku ai sai dai su gani a aikace ai ai sai dai su ga laisar khabaru kal muayana sai dai su zama jiyau kuma ganau ba tambayin su da ka yi me kuke tunanin zan muku ba amma kaga shi sallallahu alaihi wasallama yace me kuke tsammanin zan muku laka suka yi kirari ba su ma ce ka mana afuwa ba cewa suka yi kawai kai mutum ne mai karamci ɗan gidan mai karamci to shi kuma mutum mai karamci baya ramako abin da aka san shi da shi shine afuwa shi ya ce sai sa ya ce kawai ku tashi ku tafi har ƙarshe ma ana yakin amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya musu ga inda za su je su ɓuya ya ce man dakhala albayta fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya buya to ya amintu yana shela yana gaya musu wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya amintu kar ku taba shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga yadda manzon Allah yake afuwa alaihi salatu wassalam hakanan lokacin da ya je Ta'if ya je karantarwa a Ta'if ya kira mutane tunda ya ga mutanensa na Makka sun ki amsawa ya je ɗa'if ko zai samu waɗanda za su amsa da'awansa su taimake shi amma ƙarshe mutanen ɗa'if suka tara irin matasan anguwa da yara 'yan jagaliya suka haɗa musu duwatsu suka sa shi suka dinga jifansa hatta a damau sanda suka masa jina-jina suka karya mai haƙuri suka fasa masa kai sallallahu alaihi wa sallama Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce masa gani ga mala'ikan da Allah ya ba shi kula da duwatsu Allah ya ce in gaya maka in kana so in kana so a saukar da ruwan duwatsu a wannan garin a dirka ke su za a yi su kalam hilbasari a huwa aqrab za a yi shi kamar kyaftawan ido ko abin da ya fi kyaftawan ido sauri amma saboda afuwar annabi yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu yace a'a Allah ka shiryar da mutane na ba su san waye ni ba shi yasa suka mu haka Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su da haka sai ba yake cewa arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wala yushriku bihi shay'a yace Allah abinda nake fata wa'annan mutanen da suka mun haka in ma su basu musulunta ba Allah a tsatsan su jikoki su da tattaba kunnen su za su zo nan gaba a fidda musulmai a cikin su ko da su basu musulunta ba amma ina fatan a cikin garin nan da shekaru masu yawa garin ya zama musulunci garin musulunci yanzu ƙasar ɗa'if ta zama ƙasar musulunci amma inda an dirka ke su an kashe su gaba ɗaya ina za a yi musulunci a ɗa'if saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai afuwa mutum ne kuma mai karamci wani mutum ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙauye ya shigo cikin an masallacin annabi da raƙuminsa ya ɗaura raƙumin a cikin masallaci yana sauka ya samu wani lungu daga cin lungunan masallacin sai ya tsuguna ya bawali a ciki sahabbai suka yunkuru za su buge shi manzo Allah ya ce a a je a ɗebo ruwa a kwara a inda ya fitsari sannan ya ce na san cewa wannan mutum ya ɗebo tafiya mai nisa ya wahala a je gida a kawo masa ruwan sanyi a kawo masa abinci ya ci a kawo mana abinci ya ci ya sha ruwa ya ce me ke tafe da kai ya duk bayanan da ke tafe da shi da ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je cikin baitul mali ku ɗebo raƙuma ɗari ku bashi ya haɗa da su ya tafi ƙauyensu da ya tabbatar wannan raƙuman ɗarin gaba ɗaya an bashi ya tsaya a bakin masallacin ya yi addu'a sai ya ce Allahumma rahamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya ce Allah ka ji kaina ka ji ka annabi Muhammadu daga mu kuma karka sake jikan kowa in Allah ya masa rahama ya ma annabi Muhammadu rahama to kare ma kowa rahama to kaga saboda karamcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wani lokaci annabi an je yaki an tara ganima wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙe wuyansa ya shaƙe shi ya ce masa wannan dukiyar in ba taka bace ba ta ubanka bace ka dauko araba sayyidina umar ya fusata yace manzo Allah bannin sare wuyansa manzo Allah ya ce a'a rabu da shi sake ni yace dukiyar ba tawa bace ba ta mahaifina bace tabbas haka ne aka ɗebo aka bashi ya tattara zai tafi yace to shaƙe wuyana kuma da kai kuma fa yace ka yi hakuri kamun afuwa ya wuce tafi abinsa amma manzo Allah ya hana a bige shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka manzo Allah mutum ne mai yawan afuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan afuwa da haka annabi ya zama kudwa Allah kuma ya gaya mana cewa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana tabbas ya kasance a gare ku a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kyakkyawan abin koyi Allah ka ba mu ikon koyi da shi walamma ukhrija amir ibn abdullah rahimahullah min al-busra lokacin da aka kori tabi'i amir bin abdullah daga garin busra bi sababi wishayatin saboda wani annamimanci ko gulma da aka kai fada da aka sarki yasa aka kore shi tabi'ahu jam'un minan nas sai wasu da yawa daga cikin mutane suka bi shi faqala lahum sai ya ce musu inni da'in fa aminu yace zan yi addu'a ku ce amin an kore shi daga garin malami ne to dama kuma ka san galibi Allah yakan sanya ƙaunar malami a cikin zukatan mutane wannan yasa duk sanda malami ya shiga damuwa sai kaga al'umma ma ta shiga damuwa malam in ba lafiya sai ga al'umma ta ɗauka malam in yayi tafiya sai ga al'umma ta ɗauka to da haka da aka kore shi sai jama'a suka bi shi da aka isa wajen gari sai ya ce zan yi addu'a inni da'in fa aminu zan yi addu'a ku ce amin fashiru ibat ilaihi al'aqna fashira'abat ilaihi al'anaqu wa sakanatil jawari sai duka ma'ana wuyoyin mutane suka miƙu zuwa gare shi kamar kowa ya sunkuyar da kansa sannan gaɓoɓin mutane suka yi shiru kowa ya yi tsit aka nutsu wa ƙalu sai suka ce hati faƙad kunna nan ta zuru haza minka suka ce yi addu'a dama mun kasance muna jiran wannan daga gare ka dama mun san iya abin da zaka mu iya abin da zaka yi ma sarkin nan da wanda ya kai gulma shine ka masa mummunan addu'a kuma kuma addu'an ta kama shi Faƙala sai ce Allahumma man washabi ya Allah duk wanda ya kai gulmata wa kadhaba alayya yayi min ƙarya wa kana sababin fi ikhraji min baladi ya zama sababin da aka kore ni daga garina wa farraqa baini wa baina ikhwati ya raba tsakanina da ƴan uwata da ƴan uwana ya Allah duk wanda ya mun haka sun shiru su ji ce Allah ka la'ance shi sai ya ce Allahumma akthir malahu Allah ka yawaita dukiyarsa wa waladahu ka yawaita ƴaƴansa wa asih jasamahu jismahu Allah ka ƙara masa lafiyan gangan jikinsa wa atil umrahu Allah ka ƙara masa rayuwa mai tsawo duk wanda ya yi min haka ya ce Allah ina roƙonka ka ba shi dukiya mai yawa ka ba shi ‘ya'ya mai yawa ka ƙara masa lafiya da kuma rayuwa mai tsawo duk duniya ba abin da mutum yake so sama da wa'inda tarin ‘ya'ya da dukiya mai yawa in kana da kuɗi babu ‘ya'ya sai ka ji har yanzu akwai na ƙasa ga tarin ‘ya'ya sama da ashirin babu kuɗi kuma fal musibatu akbaru a nan musibar tafi girma sannan kuma kana buƙatar lafiya ga kuma tsawon rayuwa kowa yana so ya ga ya tara 'ya'ya da kuɗi ya jima yana moran kuɗinsa kuma ya mori 'ya'yansa ga kuma lafiyan da zai mori kuɗin ga kuma tsawon rayuwa ta wannan misali ne daga magabata da yadda suka yi afuwa kaga an masa ya yafe amma kuma yanzu ma kyakkyawar addu'a yake masa ga sayyiduna abubakar mun karanta a baya game da ƙazafin da aka yi ma 'yarsa na Aisha. Lokacin da Allah ya saukar da aya ayoyi goma sha ayoyi goma ya wato ainihin wanke ta ya saukar da sumuni guda ya wanke ta cewa ba ta yi zina ba kamar yadda ake cewa ta yi. To cikin waɗanda suka shirya abin akwai wanda yana ƙarƙashin Sayyidina Abubakar. kamar ka ce yana aiki a ƙarƙashinsa da haka sai alkawari ya ce wallahi daga yau ba zan sake ba shi wani abu ba da haka na kore shi Allah sai lallashe shi yace wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah yace kar masu falala masu arziki a cikin ku su sake rantsuwa su sake cin alwashi cewa ba za su sake ba ba za su sake taimakon makusanta ba da kuma miskine da kuma muhajirai kaga Allah sai yake nuna masa fa cewa wannan fa yana cikin muhajirai yayi hijira kuma hijirarsa bata rushe ba sai Allah ya ce masa wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce su yi afwa su kau da kai su share su manta ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kun yi ma Allah ba kuna san Allah ya yafe muku daga ku yafe ma wanda suka muku in kuna san Allah ya yafe muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai daga in kana son Allah ya maka afuwa duk wanda ya cuce ka kowane ne shi to ka yafe duk wanda ya zalunce ka ya maka ba daidai ba a ce to Allah na yafe ma wani ni ma Allah ka yafe mu wani na masa afuwa ni ma ka mun afuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sahabbai kawai suka ganshi yana dariya suka ce me yasa kake dariya ya ce na tuna wata shari'a ne da za a yi a gaban Allah shi ne abin ya bani dariya menene abin da ya baka dariya ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin kiyama zai tara mutane kowa yana neman wane ne ya cuce ni a duniya ya biya ni haƙƙi na yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo ya ruko wani gaban Allah ya ce ya ubangiji wane ya zalunce ni kai kuma baka zalunci da haka ka kwace min haƙƙina a wajensa Allah zai ce masa ka yafi ya ce Allah yau kan ai babu yafiya dolin dole a kwace min haƙƙina annabi sai sun koyar da kansa da ya ɗago sai suka ga yana hawaye sai ce ranar da mutum zai ta kai komo yana neman waye zai rage masa nauyin da ya ɗauko a bayansa ita ce ran tashin kiyama manzo Allah ya ce Allah sai ya ce ma wannan mutumin daga kanka da ya daga kansa sai ga wasu gidaje da aka gina su da kawarit aka gina su da karau zinare da azurfa na aljanna ana ganin waje daga ciki ana ganin ciki daga waje Allah zai ce masa wannan ke ce ya Allah wannan gidan na waye Allah zai ce masa wannan sayarwa ne cewa yake da kuɗin da zai sayi wannan gidan ce Allah zai ce masa kana da shi menene nake da shi da nan saya Allah zai ce wannan din nan dan uwanka nan ce ka yafe masa shine kudin wancan gidan ce ka yafe masa kaga ai ba ta lokaci ai ce Allah na yafe masa ce to an baka wancan gidan da haka wannan dan uwansa Allah sai ya ce masa to kun rayu a duniya kun yi mu'amala har ya iya cutar ka saboda haka albarkacin kaza kadangare sha ruwan kasko sai ku tafi aljanna tare wannan ya sa manzan Allah farin ciki sallallahu alaihi wa sallama saboda shi duk abin da ya ga na rahama ce ga al'ummar sai yana sa shi farin ciki alaihi salatu wassalam Allah ka sada mu da rahamarka abinda mun karanta daidai Allah ya ba mu lada ko sakuran da muka yi Allah ka yafe mana Allah ka yi mana albarka ka albarkaci rayuwar mu wannan zaɓe da muka yi muna roƙonka ya Allah ka zaɓa mana shugaba na gari Allah ka ɗaura nagaltacce a kanmu duk wanda yake ba alkhairi bane a kanmu Allah kar ka ɗaura shi a kanmu muna roƙonka ya Allah Allah muna roƙonka ka sa abinda muka dangwala na zaɓe Allah ka sa mun dangwalo alkhairi ya ubangiji muna roƙonka annabinka yayi jifa kace ba shi yayi ba wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama kace ba shi yayi jifan ba kai ne kai ya ubangiji ka sanya wannan dangwala wanda muka yi ba mu muka dangwala ba kai ne ka dangwala ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya ɗaukaka ya ubangiji wannan ƙuri'ar da muka yi Allah ka sa ka yi amfani ne da mu mu zama sababi na samun alkhairi ga ƙasar mu da al'ummar mu baki ɗaya wanda kuma ya rage mana na gwamnoni da sauran zaɓukan da suka rage muna roƙonka Allah ka mana jagora yanda muka ga wannan zaɓe an fara lafiya Allah ka sa a gaba shi lafiya Allah ka kare mu daga dukkan wani tashin hankali da dukkan wata musiba da kuma bala'i da ke cikin wannan zaɓe Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته